الدين حقا له دار العظيم فاتي وبدا كراته أفضل وترشاد السالم عينان أخفانا Huh? بسم الله الرحمن ولا تكرروا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكرروا بتكررهم sujjadar rafkanuwa ba ta maimaita da rafkanan da maimaitar rafkanuwa a sujjadar rafkanuwa guda biyu kadai ake duk yawan abin da ya mance a sallah matuƙar dai da sunnoni ne yanzu da za a ce masalar a sallah a zahar a raka'a ta farko sai ya mance bai karanta sura ba da ya fatiha ya mance ruku ya mance kuma da ya sujjadu guda biyu sai ya ya zauna har ya tahiya sannan ya daga shi kuma da ya zo da raka'a ta biyu nan ma ya sake mancewa bai karanta sura ba da ya karanta fatiha kawai sai ya ruku da ya ruku ya sujada ba sai ya manta zama ba ya dago da ya dago a raka abin nan na ƙarshe wanda sunna ne a karatunsa a boye amma shi sai manta ya karanta a bayyane kuma da ya raka ta uku da ya je ya sujada sai ya mance da ya zauna ya dauko raka ta hudu ta hudu ya karatun fatiyar a bayyane to duk dai wannan abin da duk da ragin nan da dadin nan tun da nan yayi rage yayi dade kawai in yi tahiyya kafin ya sallama ya sujjada raka a ya sujjada biyu ta wadatar da shi duk ya gyara wannan yawa duk yawan rafkanuwar da aka yi a sallah in dai rafkanuwar ta shafi barin sunna ne ko ƙara sunna don aka yi sujjada nan guda biyu kadai ta gyara shine wala ya takarraru sujjadar rafkanwa ba ta maimaita bi takarruhi da sababin maimaitar rafkanwa yana yin harama yana sake harama ga sujjadar da ake bayan sallama ba'adi in yi sallama zai sai ya yi kabbara harama da ya komawa cikin sallah sannan kuma ya kabara sunkuyawa sannan ya kabara dagowa ya sake kabara sunkuyawa ya sake kabara dagowa shi yasa sai yayi kabara har biyar kenan amma idan kamli ce kabara hudu zai
wa tashahadu ya sake tahiyya wa yusallimu ya sallama
masaha anhuma idan ya rafkana daga gare su wa idan sujjadar rafkanwa ba a ji ta kama shi sai ya manta bai ba
alahuma mata ma to zakara shi kenan sai ya aikata su duk sanda ya tuna ko da an shekara yadda a harari aka faɗa walau ba a da ali ko da bayan shekara ne in bai da alwala abin da ake bukata ya gaggauta ya alwala shi kenan sai ya yi su sallarsa tana nan
wa hal yatashahadu lil latayn qablahu yalla yana sake maimaita tahiyya ga sujjadar da ake kafin a sallama in yesu ya ɗago sai ya sake yin wata tahiyya ko ko ba sai ya sake ba qawlani to akwai zantuttuka biyu amma abin da ya fi shura shine cewa sai ya sake yadda mai mutusar ya kawo wa a da ta shahudahu wato a yadda mai mutusar ya kawo wa a da ta shahudahu ba da mu aka ce idan ya zama sallama ta zo bayan tahiyya
wa yasaha anhuma idan ya rabkana bai sujjada kabli ba ya a sallah sujjada kabli ta kama shi da ya zo sai ya manta ya sallama bai tuna ba ma
alahuma ba'dahu to shi kenan sai ya aikata su bayan nan bayan ya sallama sai ya zo da su
ayin talal fasalu idan rabewar ta tsawaita ya zamo har ya sallama aka daɗe a ko kuma ya fita daga masallaci ko ya tashi ya taka gwargwadon da sahu uku kafin a ce ya tuna ana bin sa a kabili
ayin taqabbal daharatu ko ko alwalarsa ta warware kila ta dulu to wani kaulin aka ce a irin nan sallarsa gaba ɗaya sai ta ɓaci
wa kila la wakila la tabdul a wato wannan kaulin rarrauna ne ba shi ya fi shura a masaba ba cewa dan ya mance sujjada kabili a, aka samu dadewa aka samu tsawo kafin ya tuna sallarsa ta bashi to wannan kaulin ba shi ya fi shura a masaba ba don dai bisa idlakin na yawa eh, kaulin da za a faɗa nan gaba shi ya fi shura wani kaulin aka ce sallarsa ba ta ɓaci ba
illa Illa- ya turka filan sai fa idan ya bar aikin da yake ya ƙunshi sunnoni uku
aljulusul awwali kamar wanda ya mance zama na farko to kuma a zama na farko ya kunshi sunnoni uku na a wanne ne na farko dai zaman tahiyar sunna ne na biyu karanta tahiyar kanta sunna ne na uku kabbarar da ake in za a miƙe a wato daga zama na biyu sunna ce ya zama kenan wanda ya manta bai ba ya bar sunna uku kenan ya manci sunoni uku to kamar wannan aka ce ya kabili to sai ya manta da ya kabilin ba har ya sallama aka ce to shikenan sai ne da kabilin ta zama ba ali to a nan ma dai ya manta da ya zo ba aka sami dadewa ko alolarsa ta warware ko ya tashi daga wajen ya tafi dai gida kai kamar sahu uku to sai a ce sallar ta su ta ɓaci wannan shine kaulin da ya fi shura a masaba
wayar zuwa tarihu wanda ya bar zaman tsakiya yana dawowa gare shi malamai sakila anil ardi matuƙar dai bai gama ɗagawa daga ƙasa ba ma'ana gama ɗagawa daga ƙasa a ce ya rabu da ƙasar da hannayensa da gwiwoyinsa
fa in qada ba'dahu idan ko ya koma bayan ya gama rabuwa da ƙasa badala fil asahi sallarsa za ta inganta a cikin azancen da ya fi inganci na badala a sallarsa baɗala za ta ɓace a zancen da ya fi inganci zancen da ya fi inganci shine cewa sallarsa ta ɓaci amma wannan saɓanin abin da ake ba da fatuwa da shi a masaba yadda mai mutasar ya faɗa wala tabdulu in raja'a wala wista ƙalla sallarsa ba ta ɓaci don ya dawo ga zaman ko da sai da ya miƙe ya dawo ko da sai da ya rabu da ƙasar da hannayensa da gwiwoyinsa ya dawo to sallarsa ba ta ɓaci ba kuma daidai ya dawo ne da gangan ko da mantuwa ko da rashin sani Ehem, domin akwai ƙauli da cewa ai an umarce shi da ya dawo ɗin
illa an illa yarda iyaka is- wanda yake ya manta zaman tsakiya sai da ya rabu da ƙasa da hannayensa da gwiwoyinsa aka ce abinda ake bukata da gare shi ya ci gaba da miƙewa to zan ya miƙe zai yi sujjada ne kabili saboda rage amma in yi kuma saɓanin yadda aka faɗa masa shine bayan ya gama sadaukanta dinnan ma'ana bayan ya gama rabuwa da ƙasa da hannayensa biyu da gwiwoyinsa biyu kuma sai ya dawo ya yi tahiya to a wannan halin zai sujjada ba adini yawa a wancan zai sujjada kabili amma wannan zai ba adini saboda ƙari ne a an addafa a kan cewa sallarsa dai ba ta ɓaci ba zancen da shi ake ba da fatuwa da shi a masaba to illa an yarda sahiya sai fa idan ya dawo da mantuwa aw ko jahilan bisa rashin sani ba amidan ba amma zancen da ya fi shura kowanne ma daga halayen uku sallarsa ba ta ɓaci ba ya dawo ne sahiyan au jahilan au amidan na bal arkanu ana bayani akan barin sunna amma wanda ya bar rukuni wala yajuzu illa al ityanu biha to wannan ba abin da yake isar masa sai ko ya zo da wannan rukunin rukuni abin da yake farilla a sallah bai karɓar ɗorawa da sujjadar rafkanuwa sujjadar rafkanuwa ba ta ɗora abin da yake farilla tana ɗora abin da yake sunna ne shi yasa wa akmal arkana amma rukunai fala yuzu ba mai abin da yake isarwa da mai sallah in ya manta ta illa isyanu biha sai ko ya zo da ita
malam ya fut mahallu talafi matuƙar mahallin riskar bai tsere ba menene ke sawa a ce mahallin riskar ko ya tsere shine idan ya sunkuya ga ruku'un raka'ar da take bin wannan yanzu misali a sallar azhar a raka'a ta farko sai ya manta ya sujjada ɗaya ya miƙe to in ya tuna yana tsayin nan kafin ya sunku ya ruku abinda ake nema da gare shi ya dawo ya kawo wannan sujjada sannan ya tashi ya ci gaba da sallarsa in ya gama sallah ya ba'adi ya ba'adi haka nan da za a ce a raka'an nan ta farko ya manta bai ruku'u ba a ya manta bai ruku'u ba ya sujjada biyu sai ya tashi yana tsaye bai riga ya sunkuya ga ruku'u ba ya tuna to zai dawo ga ruku'un na raka'a ta farko sannan ya zo da sujjada sannan ya ci gaba sujjadar raka'a ta ta farko sujjada biyu ta raka'a ta farko sannan ya ci gaba da sallarsa in ya gama ya sallama ya sujjada ba a ya sujjada ba a amma idan ya zamo bai tuna ba sai bayan ya sunkuya ga ruku'u to wannan ba wannan ba dama a gyara abinda yake akwai sai dai a jefar da ita raka'ar da aka bawa rukunin a raka'ar da aka bawa farilla a zo da wata a maimakonta kuma sai a yi ba'adi shine fa in fata idan ya tsere Baɗalatin raka.
wannan raka'ar ta ɓaci
Man zakar fi akirin shi yasa sai ya zo da salati.
wata a maimakonta kuma in ya so ya yi ba'adi wa man zakara fi ahir salati sajdata wanda ya tuna sajada a ƙarshen sallarsa Lam ya alam mahallaha.
da bai san a ina ya bata ba ya bata a raka'a ta farko ne ko ta biyu ko ta uku ko ko wannan ma ta hudun Sajada.
zai zo da sujada dan akwai yiwuwar a ta hudun ne shi yasa in ya zo da sujada ita wannan ta hudun ta gyaru
Wa ta bi raka'a.
amma kuma akwai yiwuwar ya zama sujada da ya mance bai zo da ita ba ba a ta hudu ba ce a ta uku ce ko a ta biyu ko a ta daya wanda kuma in haka ne ai mahallin gyaran ya tsere dole sai ya zo da raka'a a maimakon ita wannan shi yasa sai ya zo da wata raka'a Ibn Qasim.
wurin ɗan ƙasu sannan sai sai ya yi sallama ya yi ba'adi
Wa qala ashabu.
mala shaka ya ce a'a ya zo da raka ɗaya kawai ko ma kaka ne saboda ko da a ta hudun ne dai shi kenan ya zo da raka ta tsaya matsayinta
Wa fi kauniha min al-akhirati.
inda ya tabbatar sujjadar nan da ya bari a raka'a ta ƙarshe ce Yasjudu.
sai ya zo da sujjadar ya zo da Lagayu.
ita sujjadar lagayo ba wani abin da zai yi bayan wannan ba wani abu da zai yi bayan wannan ya zo ya zo da sujjada da shi kenan sallarsa ta inganta ba sai ya zo da wata raka'a ba to Wa man jahila kam salla.
wanda ya ka ya manta ya jahilci raka'a nawa ma yi wanda yana sallah sai zama ya jahilci to raka'a nawa ya Bana alal sai ya aqalli.
dauka bisa kaɗan ya ringa ya idan yana tunanin uku ya ko biyu to ya dauka biyu ya in yana tunanin uku ya ko hudu to sai ya dauka uku ya
Fa in taraka al-fatiha ta min raka'atin.
idan ya bar fatiha daga raka'a ɗaya ba a
Ajza'u.
sallar asuba ba amma fa wannan ba a sallar asuba ba Na'am.
a kama a sallar magarba ya manta bai zo da fatiha ba a raka'a daya amma a raka'a biyu ya zo da fatiha ko a sallar azahar ko la'asar ko isha ya manta bai zo da fatiha ba a raka'a daya amma a raka'a uku duk ya zo da fatiha to a nan zancen da ya fi shuhura shine cewa ya sujjadar rafanwa ya wadatar da shi sai ya yi gabri kenan a wannan addini bisa cewa ita fatiha tana wajaba ne a mafi yawan raka'o'i Na'am.
Mhm, tana wajaba ne a mafi yawan raka'o'i to ba a dukkan raka'o'i ba wanda akwai saɓani a wafi wa halfi kulle raka'atin aw fil julli yanda shi mai mutasar ya kawo shi wannan ya kawo abin da yake ginuwa bisa saɓanin amma bai kawo saɓanin ba
Illa an takuna suna'iyatan.
a sai fa idan ya zamo sallar mai raka'a biyu ce kamar a wato ta zamo asuba ce tunda a duk sallolin da suke farilla a wanda aka saba yi yau da gobe a ju- a asuba ce kadai wadda take raka'a biyu
Fatabulu ala qawli al-qadi.
to sai sallarsa ta ɓaci bisa abinda Abdul- alƙali abdulwahab al-bagadadi ya faɗa
وإن ترك تكبيرة الإحرام idan ya bar kabbara harama wanda ya mance bai zo da kabbara harama ba ابتدأ shi kenan wannan sai ya sake sallah sallah ba ta inganta sai da kabbara harama a wanda ya bace kabbara harama da abin da ya a sallar sallar ta ɓaci wannan abin da ya din ya ɓaci dole ya sake dawowa ya fara a idan da ya zama shi kaɗai ne shikenan sai ya yanke ya zo da kabara haram sannan ya tuna ya fara sallah abin da ya kafin ya kabara haram nan ba zai lissafa da shi ba idan liman ne ya mance bai kabara harama ba to shi ma duk sallah ya tuna cewa ai bai kabara harama ba sai ya bar sallah ya dawo ya fara haka ma duk mamumansa dole su sake sallah a in tun da ya sake sallah ko da su sun yi kabara harama domin idan kuma bai tuna ba shi liman har sai da ya gaba daga sallah to da shi da mamumansa dole sai sun sake sallah ba ma sallah kadai ba an ce su sake wata iqama Aha, wato a, idan mamu ne ko ya mance bai kabbara harama ba to matsalan in ya zo da kabbara ya yi ruku'u wato ya zo ne sanar liman yana ruku'u ya kabbara da niyyar kabbara harama to shikenan sallar ta ishe shi idan ko bai niyyar kabara harama ba da wannan kabara ya yi niyyar ruku'u ne har ya gama a har aka yi wannan to sai ya ci gaba da sallah tare da liman amma kuma daga baya wajibi ne ya sake wannan sallah shi yasa kamar ya shiga cikin kurkukun liman na yanda aka so ya ci gaba da bin limamu sai an liman ya gama sallah sannan kuma shi ya sake ya tashi ya sake sallah to alhamdulillah sai mu tashi wal hutanmu Na'am.
yuhurinmu wa yudriku ma lam yaqta imamu Mm. Mm. eh wani kuwa zai ciko ɗaya ya zama ya mai da ita na fila raka a kudu yawwa sai ya ciko ɗaya ya ga ya mai da ita na fila daga raka a raka a kudu ya alhamdulillah shi kenan ko